الله إن الله شديد العقاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تأتي لنا بالظفر سورة المائدة wannan sura an ba ta suna suratul ma'ida min babi tasmiyatul ba'li min al-kulli ba duka suran take karantar da ma'ida ba ma'ida ka baki na mutanen annabi isa wanda ya sauka daga sama to ba duka surar ke karantar da wannan labari ba wani bangare ne a cikin shi za ka ba ta suna suratul ma'ida wannan sura ta sauka madina ne tana da ayoyi 122 tana farawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud uhilla lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum illa ma yutla alaykum ghayra mahillin sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'air allah wala ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الآمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحمد لله يوم من رانا الجمعة wannan rana sha hudu ga watan ramadan wanda yake hijira ta manzo Allah 1443 ya yi daidai da sha biyar ainihin ga watan hudu 2022 shine miladiya a yau a jiya mun ji ƙarshen wannan sura suratun nisa'i wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maganan gado a ƙarshe wanda an ce shi sha'ani wannan gado ya sauka a kan wato jabir shi jabir ya rasu wato ya bar ya bar wato yan uwa amma bai da ɗa bai da uba dama shi gadon kalala wato rashin ɗa da uba shi ake ce ma gadon kalala to shi ne allah ya bayani akan abubuwan da za a fitar ya ce nazarar wannan a ta sauka fi jabirin ga jabir mata da ya mutu laisa lahu waladun bai da da wala walida kuma bai da uba qala sa'ad bin abi waqas sa'ad dan abi waqas yace ya rasulullah ana adruku amwalan kasira wa laysa indi waladun afa tasaddaqu biha shi sa'ad bin abi waqas bai da lafiya wanzu Allah je gaishe shi nace ya rasulullah gashi zan tafi dan bar duniya zan bar dukiya mai yawa shin dukiyar na rasula ko zan yi sadaka da ita ne alala ya ce ala a tasadduku da nis ta rasula an kasa bi in ba da rabi alala a nisfu kasir ya ce rabin ma yana da yawa ala bisilus eh ya ce to ya rasula ɗaya bisa uku ba ala na am amma shi ma wasulusa kasirin ɗaya bisa uku ma yana da yawa domin la'anta da a warasa ta ka agadiya ka bar magadanka wato mawadata aflalu laka min an tattaro kahun alata ya takafa kula nas ka tafi ka bar magadanka yan uwanka ka basu da wadata ya fi ka tafi ka basu talakawa wato ainihin mutane ke ɗaukar nauyinsu da shi ne wannan aya ta sauka a nazarar hadil aya fi haƙƙi jabir allahu bayyana a hakamar miras ko allah ya bayyanar da hukunce-hukunce na gado wata wanda ya kismin tarikata bi nafsi ya jibinta rabon tarika wato ainihin bi nafsi da kanshi shi allah shi da kansa ya wannan rabu عند لا نبي وكيل رسولا ولا نبيا مقربا الله بوكيل توني منزو با ko wani annabi makusanci fi ismin tarka a wajen rabon gado a wajen ba alaina assalata was siyama was zakata wal hajj Allah ya wajabta mana sallah da azumi da zakka da hajji wa wakkala rasul alayhi salatu wassalam ya wakilta manzo bi tabyini hadhihi al ashiya' ya bayana waɗannan abubuwa gare mu wanda zai bayyana lana kafiyata sala manzo Allah shi ya nuna mana yadda ake sallah anna hamsu salawa ce sallah guda biyar ce hazi arba'u raka ce waccan na raka hudu ce hazi salasa raka wannan waccan na raka uku ce hazi raka waccan na raka biyu ce wa bayyana lana zakata annabi shine mana bayanin zakka wa bayyana lana siyama shi mana bayanin azumi wa bayyana lana hajja shi mana bayanin haji bal وقاله صلى الله عليه وسلم بتبيين القرآن كله يا وكلت منظور الله يبيان القرآن دكا domin Allah ce litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim don kai mutane bayanin abin da aka saukar gare su huwa allazi asalana alqur'ana kullan wanzu Allah shine mana bayanin qur'ani duka amma tarkat amma kayan gado fatawalla Allah tabaaraka wa ta'ala taqsimuha Allah da kanshi yajibin raba kayan gado shi yasa ake cewa farilatan min Allah farilatan min Allah farilatan min yankawar rabo daga Allah shi gado ko dan kaɗan ka taɓa kai rashin gaskiya za a gane to Allah ya riga ya raba gado da kansa li'anna nasa jubilu ala hubbid dunya da mutane an ɗabi an tadda su akan san duniya wal hirs da kwaɗayi alal mali akan dukiya wal mirasi da gado haisu annahu yuda unasan wa yuramu unasan akrin daga an ba wasu an hana wasu walau ta wallar rasul bi nafsi da manzo Allah ya jibinci rabon gado da kansa haza la kana fi qulubi ba zai wuce an min janibi sallallahu da cikin wato zukatan wasu da za a samu wani abu a janibin manzon Allah su ce manzo Allah bai yi gaskiya ba wa huwa man abgalahu shaqiya shaqawatan la sa'adata ba'daha abadan shi ko manzo Allah duk wanda ya kishi fa to ya shiga cikin tsiya kuma tsayar da ba arziki bayan ta har abada ya zama dan wuta duk wanda ya ƙi manzo Allah da shi yasa Allah bai ba da abin a hannunsa ba don kai ya raba a ce bai yi daidai ba don ya taɓa raban ganima ma wani ya ce hadal isma ma uridu bihi wajhullah to ganima kenan an raba wani ya ce ba ina Allah ba bare raban gado to shi yasa wato ita mas'alatul qada'iyya ce ba zanniya ba ta raban gado qada'iyya ce farilatan min Allah zaka ji ciyar yankawar rabo daga Allah ya riga ya yanka ba kowa fatawallallahu isma wato tarika don haka Allah ya ya jibinci iraban tarika da kansa wallahi wakkala ahadan da wakilta kowa ba wa ilmul fara'i wato ilimi na raban gado musiba bi annahu nisul ilm an sibanta shi manzo Allah ya ce rabin ilimi ne al fara'ilu nisul ilm wa ya nabzatun qalilatul ilm wato ɗan namza ne kaɗan amma ga shi al'insanu ya saka bila fi muddatin kasira mutum zai je nemi wato koyan wannan ilimi ya cika shi a ɗan mudda kaɗan amma ga shi an ce rabon ilimi wato rabin ilimi ne kuma kai fiye kuni nisul ilm yaya rabon gado zai zama rabin ilimi wal ilmi wal ilmu mutakafirun la nihayata la domin shi ilimi yana da yawa bai da iyaka zalika annal insana lahu halatani abin da yasa aka ce wato alfara'ilu na sur'ilin wato shi mutum yana da hali guda biyu in dai ba ga mutum ba a duniya to yana ina yana lahira in ba shi a lahira kuma yana ina yana duniya kaga hali biyu ke ga mutum alhayatu aw maut ko dai rayuwa ko mutuwa to ba da muhayyar mutum mutum na da rai fa jami'ul ahkam tajri alai duk hukunce hukunce na ilimi suna gudana kansa amma wa idza mata idan mutum ya mutu lam yabqa lahu ila al-fara'il faqat ba abin da ya saura gare shi sai fara'ili kawai sai za aka ce rabi ilimi eh yana da rai wancan rabin ya mutu ga rabi kuma illa ilmul miras faqat wala hada ja'a rasulun don haka ne annabi ya ce mashi rabin ilimi na'am to an kare wannan sura kenan sai suratul ma'ida din ita suratul ma'ida sura ce wata sauka madina sannan kamar yadda muka yi bayani wato lokacin da ta sauka manzo Allah sassan yana bisa wani wato wani wani abu da din shi eh, abin hawansa da ake ce ma alba alba wasu ce wato eh, eh, jaki ne na manzon Allah alba akwai daldalu akwai alba sannan akwai kuma ya'furu wannan duk jakunan annabi ne kuma manzo Allah yana aikin su Eh, sai ya ce sai ya ce mai afuru je ka kira min abubakar da ya je sai ya buga kanshi a jikin kofa abubakar da ya ji gurnaninsa zai fito zai gane cewa lalle ana neman shi ne manzo Allah na kiransa to akwai daldalu akwai ya'furu akwai alba to shi alban nan a lokacin da aka saukar da suratul ma'ida manzo Allah na bisa sai ji kafafun dokin wa kafafun jakin suna ƙasa suna ƙasa surar bata gama sauka ba sai da annabi ya sauka ƙasa saboda jakin bai iya ɗauka shi saboda ƙarfin surar eh haka yazo a asma'u binti yazid ta take faɗa tace a lokacin da aka saukar da suratul ma'ida ina riƙe da wato wannan ragama na alba wannan jaki manzo Allah da ake ce ma alba a taguwa ce shi wannan alba taguwa ce ya akuru shi ne taki to alba ta taguwa manzon Allah ya ce ina rike da tagon manzon Allah ake saukar da suratul ma'ida amma kafafuwan na ƙasa suna ƙasa suna ƙasa shi da manzon Allah ya sauka saboda nauyin surai to wannan sura ta zo da hukunce hukunce da dama akwai asbabun da zo da tana da hukunce hukunce da dama ta fara kamar haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani aufu bil uqud ku cika da kulle kulle kulle kulle na alƙawari alƙawarruka da aka ɗauka ba akadu guda ɗaya ba uqudu ya ce kulle-kulle wato akwai alƙawari tsakaninka da Allah ka cika akwai alƙawari tsakaninka da mutane ka cika shine wato aufu bil uqud wato duk alƙawari da ka san ka ɗauka to ka cika eh domin innal ahda kana mas'ula aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ya ku jama'a ku cika alƙawari alƙawari abin tambaya ne Allah ma ya alkawari an tambaye shi bare mutum an je lahira za ka ji yan aljanna suna cewa rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wa atina ma wa attana ka babu abin da kai mana alkawari mana Allah ka mana alkawari na yake wa atina ma wa Allah fa kenan fa an tambaye shi alkawari bare mutum wa atina ma wa attana ala rusulika wa la tukhzina yawm alqiyamati innaka la tu'tu mi'ad to Allah kenan saboda haka alkawari abin cikawa ne sannan manzo Allah sassa ya ce inda ake gane munafiki wuri uku ne alamatul munafiki salas idza hadasa kazaba wa idza utmina hana wa idza wa'ada akhlafa to nan ake gane munafiki wato da yayi magana zai karya da an amince da shi zai yaudara zai ha'inci sannan ya alkawari zai saba wannan ɗabi'a ne na munafunci in ji annabi al'uhudu al-mu'akkada allati bainakum wa bain Allah alƙawura wanda suke abin ƙarfafa tsakaninku da tsakanin Allah wallati bainakum wa bain nas da alƙawuran da ke tsakaninku da mutane uhilla lakum bahimatul an'am an halarta muku wato dabbobi na ni'ima an ce a lokacin da wannan sura ta sauka bayan saukar ta jibrilu ya yi sallama ya zo gidan manzo Allah sallam manzo Allah ya ce ba shi shigo sai dakata daga baya ya dakata daga baya ashe wani kwaikwayon kare ya gani wato a gidan manzo Allah sai yake cewa mu mala'ika mu mala'iku duk inda kare yake ba ma shiga wannan wurin shine manzo Allah ya tura wani sahabi ya ce duk inda kare yake Madina a ji a kashe shi shi ne wani sahabi ya zo ce ya rasulallah to an ce a kashe karnuka a garin madina to me aka halasta mana mu kuma to sai Allah ya ce uhilla lakum bahimatul an'am an halasta muku dabbobi na ni'ima albaha'im kullan halal dabbobi da ni'ima duk a nan ne kamar me al-ibilu wal bakar wal ganam akalan ba da zam an halasta muku raƙumma da shanu da awaki wato ku ci su bayan kun yanka illa ma yutla alaikum ba ce wanda aka haramta wato wanda aka karanta muku haramcin sa an gane taribu fi gurban alaikum da mai tatuwa damu wal labul yanziri a can waccan sura an gane al'aya zuwa ƙarshen aya su ne wanda suke haramun wanda aka wato ainihin karanta muku haramcinsu al-istisna'u munqadi'un wannan istisna'i munqadi'i ne da yace illa ma yutla alaikum munqadi'i ne wa yajizu an yakuna muttasilan ko da yake ya halatta ya zama wato istisna'u muttasilan gaira muhillan saidi alhali la tawallan saidi wa antum hurum wato ba kuna wato masu wato halasta farauta ba alhali kuna cikin hurumi ko kuna cikin harama da aikin hajji duk wanda yake wato ainihin yayi harama da aikin hajji farauta haramun ne gare shi shi yasa Allah ya ce gairu muhallin sai wa antum hurum eh ko da aka ce an halasta muku dabbobi na ni'ima to banda dabbobi wanda suke wato dabbobi na dawa kuma alhali kuna cikin harama da aikin hajji ma dumtum huruman muhramina bil hajj muddin kun dawo ba kun harama da aikin hajji aul ura ko umra wanda duk ya dauki harami na aikin hajji niyya aikin hajji ko umra to haramun ne gare shi ya farauta inna allaha ya hukumu ma yurid Allah shi yake hukunta abin da ya nufi min talili na halassawa wa gairihi da wani sa la itirala alai babu bijira ga Allah kana naqash naqash wani mutum ne ya kasance rajulan baligan wani mutum ne mai tsananin fasaha baligankin fasihan mai fasaha fil arabiyata cikin larabci fada ayaman ya yi kira wani lokaci wata rana faƙila lahu aka ce mashi taƙdiru an fadu iya kenan fadu iya yauman aka kira shi wata rana faƙila lahu aka ce mashi taƙdir ya kai naƙash kana da iko an tasna alana su ne fakat misal qur'an kai mana shekara biyu kawai kamar na ƙur'ani shekara biyu kawai muke so ka kwaikwayi ƙur'ani kai mana shekara biyu saboda kai mutum ne mai fasaha ga balaga ala ya ce sadare ni fakat ɗaya aka ce mai shekara guda biyu kadai ya ce na'am la'an Allah ta hadda bi salasi aya domin Allah ya yi challenging ta haddanci da ayoyi guda uku a cikinsu amma sadara ne ya ce amma shekara guda biyu fa aqdiru dan ina da iko in kawo irinsu don haka ba abliku alaihi maitan sha kulle kofa aka kulle mai daki wa makasa salasata ayyami ya zauna kwana uku har da ya fito ya halwa na kwana uku yana so ya kwaikwayi qur'ani to da ya fito ala sai ce kai la aqdiru wallahi ba zan iya ba wala ahada ya qadiru kuma ina ina ga muku ba mutum daya da zai iya eh fatatu wato ainihin ce na bude tsufa wato na bude littafin qur'ani inda ma da khaltul baita lokacin da na shiga wannan daki faraja alayya awwal suratul maida ina budewa na ga farkon suratul maida na karanta shi ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud yuhillu lakum bahimatal al'am illa ma yutla alaykum ghayra ma illa sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid wannan shekaru guda biyu kawai da karanta illa fihi ma jami'u ma uhilla cikin wannan shekaru guda biyu an halarta duk abin da aka halarta wa ilalan kuma an wato da halartawa mutlaqan wa hurima jami'a ma hurima sannan an haramta duk abin da aka haramta tahriman haramci mutlaqan wasa sana marratan an kawo isna'i so biyu wa amrun an kawo umarni wa nahyun an kawo hani wa madaha nafsahu kuma Allah ya yabi kansa fi sakarin wa'id duk a shekara daya yace inna Allah ya hukuma yuri eh يا أيها الذين آمنوا كذا بدل يا بكي قرآني كتاب عزيز أعجز الحلق كله إيه يا جد حلتا باكي إيه باب وني ما حلق وانا حلتا زي كاو إلم القرآن لما شاء القرآن يا قادر كوا يا أيها الذين آمنوا لا تهزوا شعير الله يا رجل wani mutum ya zo ya ɗero ba abu shirur sharurruka na tashi tare da shi wani mutum ne mai sharri ya ilar rasuli sai zo wajen manzon Allah bil madinatul munawwara a madina falamma arada an yadkhula ila rasul lokacin da ne zai shiga wajen manzon Allah sai manzo Allah ya bada labari yace yadkhulu alaikum rajulun ga wani mutum nan zai shigo yanzu zai shigo maku lisanuhu lisanu munafiqun harshen shi harshen munafiki ne wa qalbuhu qalbu shaytan zuciyarsa zuciyar shaytan ne ana nan kan fada hana sai gashi ya shigo wadda a shaida annahu yuridu islama wa yana so zai karbi musulunci ne wajen manzon Allah shikenan manzon Allah na ta kallon shi ne falak ana hu shahadatan ya lakanta mai kalmar shahada guda biyu wa haraja sai ya fita yana fata fa waje da ibn sahaba sai ya samu raƙumin sahabai a harajar madina a can wajen madina fasaraka ha sai ya sace raƙumin kulla duka wa saka ha ya kore raƙumin sahabai wa farra ila ahli ya gudu zuwa ga wajen mutanensa a mata shi aka ta bincike fa ma waje dole hu habaran ko labarin shi ba ji ba wa fil amil qabil a shekara mai zuwa harajar sahaba ila al-hajj sai sahabbai suka tafi suka fita zuwa aikin hajji falamma da halin hurama eh da suka shiga harami ra'ahu sai suka ga mutumin nasu ya suqul qala'id yana koro wato dabbobi na hadaya duk an masarata ne wanda za a yi hadaya da su kalu suka ce haza fulani haza fulani sai ku yi milana ga wani ne wanda ya kore raƙuman mu la budda an naqatulahu ba mu kama kashe shi wa fil haram lokacin suna cikin hurumi suna cikin hurumi na makka to sai wannan aya ta sauka ke ce Allah ce a'a a'a ya yi lajina amu la ta haifu shahirillah eh kan ku hadarsa wato alamomin addini na Allah duk wanda ya shiga wato hur ko ka gaba da wanda ya kashe ubanka a hurumi na manka to ya tsira ba dama ka ce kashe shi a wurin ya tsira an bayu da ne ma alamu dini sai kan ku farauta wurin awon ta'are awon ta'arrul lizalim ko kuma ku bi jiran ba a zalimi في الحرب أتكون هرمي كرأي هكا إن جاء الله شين لا تهلو شعير الله ولا شعر الحرامة هكذا واتو أيني كركو جيتا الحرمة وتابي الحرمة كركو جيتا من كتاب كياكي تكنسا ولا لا هدايا كركو جيتا الحرمة هدايا إتما هذا ساق هدايا ديري ديكورو هدايا سا ولا القلعي هكذا تقليدي واندا أكي ما هدايا واندا واتو أكي راتي أمتا تاكلي أويا to fa la ta ta'arradu lahu duk waɗannan dabbobi kar ku bijira zuwa gare su wala ta'allu kuma kar ku an gane halarsa waɗannan din alhali amina baitul haram kuna masu nufi ɗaki mai alharma ai kasidi ne baitul haram lil hajji zuwa ga aikin hajji la tuqatiluhum kar ku yaƙe su yattabuna fadlan alhali suna neman arziki ne min rabbihim daga ubangijin su bil tijarati da kasuwanci wani liwanin da neman yardan Allah bi qadrihi ai bisa abin fasi saboda cika bakinsu na karya to duk da haka dai tunda sun shigo wajen nan karku wato su da yake ji Allah amma wai za halattun idan kun warware aikin hajji min al-irami asdadu to lokacin an halitta mu ku je ku yi farauta wannan amru ibaha ba umarni bane na wajen eh ai ba kowa zai yi farautan ba tunda a ce kun warware aikin hajji to fasadu ku je ku yi farauta an halitta muku wala jirgi wala jirman na kun san anu kawai yayyan mutanen can da gaban mutane kar ya ɗauke ku an gane ko an sadduku anil masjid al-haram wai dan sun tsare ku daga barin zuwa masallaci mai alhorma an tata dokar ku ce za ku shi shiri a kan a'a ku bari sai sun fita daga nan ciki ji Allah eh hatta al-kuffaru quraishi allazi mana ukum kafiran quraisha da suka hana ku anil baitul haram suka tsare ku ba ku samu kun shigo wato wani ɗaki mai alfarma ba ko kuma waɗancan da suka yi muku sata a can baya kuka haɗu da su a ɗaki mai alfarma to Allah ce duka duk waɗannan da an tata dokar ku ce za ku shigi a kansu ai la tata du alaihim bil qatl kar ku shigi gare su da kisa wala siyama ga rahum ballantana wurin su waɗannan ma ba a ce ma kun shi wato ku kashe su ba to hadan nan shi yasa Allah ya ce faman farala fihin al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wata rana malamu shaul islam ana ba mu hikaya wai zai je aikin hajji sai ya ce ya gayyaci manya-manya mukaddamai na najeriya su zo saraka shi zuwa aikin hajji an ce a cikinsu akwai shehu gabrima akwai maulana shehu teku akwai shehu tijjani zangon bare-bare maulana shehu ɗan rubutu ne shine karami cikinsu shine kaman karami muridinsu a wani lokacin da aka yi wannan tafiyan to da aka yi tafiyan nan aka tafi da aka je aikin hajji aka je aka gama abin da za a yi duka aka gama sai shau ya zo ya sai littattafai da ya sai littattafai sai shau gibiri mai fito da kuɗi sai biya to ba a fita- ba a riga an fita shagon ba sai shau ya ga wasu littattafan yana dubawa yana dubawa yana dubawa cikin ya gama dubawa sai ce to a tafi sai balarabin sai ce ba a ba shi kuɗin waɗancan littattafan ba ya ce an baka mana sai suka taso mashi sai shawar ta ji zangon bari ya za ka yi haka an riga ba sai shawar ta ku ba shi ku ƙara ba shi amma farala fi hinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj shawar ya karanta musu wannan aya sai suka ce sai suka manta ma kamar ma ba su taɓa sanin wannan aya ba shawar ta ƙara ba shi ƙarshe da tafan nan an- an- an biya su sau biyu bayan an biya kuma a ƙara biya dan dai kar a yi jayayya da shi sai a ƙara biyan kuɗin sannan aka wuce to kaga waɗanda suka san abin da suke kenan wadda ka ba a jayayya bare ka je har ai ta dambe da kai ana ta zage za ana faɗa waya sa ka ce ka bata aikin hajjin ka yi ai an yi aikin hajji ba a wannan ai babu ba jayayya na to shine Allah subhanahu wataala yace wala yajrimannakum shan'an qaumin an saddukum an al-masjid al-haram an ta'tadu wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa ku tai ku taimakekeniya ku taimaki juna 'ala al-birri taimakekeniya akan aikin da'a fi'lu ma umirtum bihi aikata abin da aka umarce ku da shi wa taqwa da tsoron Allah bi tarki ma nuhitum an wala tata'awanu ko wala ta'awun kar ku taimakekeniya alal ismi akan sabon Allah wal udwani da shishigi duk abin da ga sabon Allah ne kar ka sa hannu a ciki eh kar a samu taimakon ka a ciki haka duk wani abu na ta'addanci kar ka sa hannu kar a samu hannunka a ciki an gane wattaqullaha ku ji tsoron Allah kafu iqaba ku ji tsoron Allah kafu iqabahu ku ji tsoron azabar Allah bi an tudihu ku zo ku bi Allah inna Allah shadidul iqab lallai Allah mai tsananin azaba ne liman halafahu ga wanda ya saba mashi shau ya ce ai Allah ko bai ce abin- ko bai ce abin tsoron shi ba ai Allah abin tsoro ne na'am hurima lokaci yayi sauran aya ɗaya
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنقلبة والموقوذة والمتردية والنبيعة وما أخر السمع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على على المسلم وأن تختصموا بالأزلام ذلكم فسق هل يوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم نعم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحرقة والموقوذة والمتردية والندية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصف وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم الفسق اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورليت لكم الإسلام دينا ورليت لكم الإسلام دينا فمن البر في مهمسة غير متجانب للإسم فإن الله غفور رحيم آه wannan sura ita suratul ma'ida saboda wannan aya malamai baki daya eh, suka ba da fatawan cewa daga ita ita ce wato sura ta ƙarshe wadda babu wata sura ta ƙara sauka kuma bayan suratul ma'ida saboda waccan waccan aya al- al- al-yawma akmaltu lakum dinakum din aka ce ita ce suran karshe wasu ka ce a'a wato suratul tauba ita ce suran karshe wasu ka ce a'a idza jaa nasrullahi ita ce daga ita ba ƙara saukar da wata wata sura ba domin ita idza jaa ta ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwajan din nan malamai suka ce daka in ka karanta shi ta baya zai baka ja wa fa afuwa ja ja wafa wafatin manzo Allah ya zo to daga ita ba ƙara ba bayan saukar da ita an ce manzo Allah bai wuce wato kwana tamanin a duniya ba ya koma ga Allah na da shi dai lokaci ya riga ba alhamdulillah kurakurai da muka yi Allah shi ya fi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu ya kiyaye mutuncin mu ya kiyaye kasar mu Allah ya zauna da mu lafiya shi iyayenmu malaman mu shanan mu Allah ya saka musu da alhairi wanda ya ɗauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da alhaji ya biya bukatunsa albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh